من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه، فصل الرسالة التاسعة عشرة من الوص- من الوصايا وأن وثيقة ما تقوم شاترة إتمارسنا جكين وثيوي آه، شويشي وإلى جماعة الزواري الله يذلهم جميعا تحت ذل عرشه يوم لا ذل إلا ذله آمين zuwa ga dukkan masu ziyara ma'ana duk wanda suke ziyartan kaula suke ziyartan shehu sai shi Allah ya sa su a cikin inuwa gaba ɗayan su ya sa su a cikin inuwa al'arshin sa ran da babu wata inuwa sai wannan inuwar sai shi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amma ba'du bayan haka fa salamu fa salamun asna wa tahiyyatun husna ya ummu janab ahbabina haythu qadanu wa khusu ala murtani ya ce ce gaisuwa madaukakiya da kuma har yanzu dai wata gaisuwa kyakkyawa ta game ma'ana ta nufi ɓangaren masoyanmu duk inda suke zaune ya ce kuma ina keɓantar mutanen murtani musamman dab- daban kenan a cikin dukkan mutane kuma kususan musamman ma mutanen murtani يليه بعد السؤال عن أهوالكم والدعاء لكم أن يحفظكم الله ويحفظ أولادكم وما تعلق بذلك من مكاره الدنيا والآخرة abin da yake biyowa bayan ah, ina roƙon Allah ina tambaya ka ina tambayan yaya kuke yaya halayenku to kuma bayan wannan ina muku addu'a Allah ya kiyaye ku ya kiyaye ƴaƴanku da duk wanda ya rataya da da gezarku Allah ya kiyaye ku daga dukkan abin ƙi na duniya da na lahira ويرزقنا وإياكم بأخلاق بأخلاق من أثنى الحق على خلق خلقه Allah ya arzuta mu da mu da ku gaba ɗaya mu shiga cikin halaye da ɗabi'un wadan irin wanda ɗabi'un wanda Allah ya yaba mana ubangi tabaraka ta'ala ya yaba akan ya yabi halayen nasa shine manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce masa bi qawlihi wa innaka la ala khuluqin azim Eh, to Allah ya hada mu da mu da ku duka mu shiga cikin halaye mu ɗabi'antu da ɗabi'u wanda an- a- Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya bi ɗabi'unsa shine manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalihi al-ilamu bi anni ma yasurruni illa an asma'a minkum khairan fi kulli waqtin sai shi abin da yake bi sanarwa cewa ah, abin ba abin da yake sa ni farin ciki kamar ko da yaushe in naji labarin ku sai in ji alheri kawai ma'ana duk abin da kuke yi aikin alheri ne kowane lokaci duk lokacin da naji sai in ji ba wanda ya kawo shi hanya ba wanda yake wani abu wanda ba daidai ba kowa yana tafiya yadda ake bukata wa an takuna qara'inu ahla- ahwalikum wa dabaqatan li aqwalikum to lalle yanda kuke ayyukan ku masu kyau din nan to halayen ku yanda suke ta suje su dace da maganga ma'ana maganganun ku yanda kuke yin su da su dace da halayen naku ma eh abin da nake rogo duk maganganun da kuka yi ah, maganganun da kuke yi da ayyukan da kuke yi su dace da kuma ɗabi'un kuma haka wal asri innal insana lafi khusr ubangi tabaraka ta'ala yana cewa ya rantsa da zamani ko da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa dan adam yana cikin asara ko yana cikin tabewa sai waɗanda ya toge yace illal ladzina amanu wa amilus salihati wal khuruj min al khusran la ta'ata illa bi hadhihi al ashiya al arba'ati yace fita daga wannan tabewa da Allah ya faɗa ba zai yiwu ba sai mutum ya samu ɗabi'u guda hudu al'imanu wal'amalu salihu wa tawasibil haqqi wa tawasibil sabri shine mutum kamar yadda ayat ta fara illal ladzina amanu wa amilu salihati wa tawasabil haqqi wa tawasabil sabri yace imani da aiki managarci mai kyau da kuma wasiya da gaskiya wa yin wasiya juna da gaskiya da yin wasiya wa juna da haƙuri in abubuwa guda hudu na suka haɗu to mutum ya fita daga cikin wacce tabewa da Allah ya faɗa wa inna ha'ula'i rijala kulluhum ko kulluhum na'am أخي في الله وولدي وروحي وصاحبي وحبيبي يسوءني ما يسوءهم ويسرني ما يسرهم yace waɗannan mutane mazajin nan da suke murtaniya gaba ɗayansu a yace ɗan uwa ne dukkansu kowa daga cikinsu mana kulluhum akhi fillahi kowa daga cikinsu ɗan uwa ne na Allah kuma ɗa ne a wajena ko na ɗa na jiki kuma ɗa ne na ruhina kuma aboki ne a wajena kuma masoyi ne a gare ni su waɗannan duk abin da yake bakanta musu yana bakanta mini duk abin da yake faranta musu yana faranta mini su waye ga suna awwaluhum na farkon su a shekani shekhani ma na abba mutumin murtaniya ne yana daga cikin manyan bayin Allah wanda suka zauna suka rayu a murtaniya fa kullul wujudi alau makanatahu inji yace duk halittar Allah ma ta san matsayin shekani a wajena yana da matsayi mai girma a wajena qabla an attakhizahu na'iban anni kafin na mai da shi ya zama wakili na ma kafin nan ma kowa ya san matsayinsa a wajena bawan Allah ne sharifi ne waliyi ne malami ne jagora ne wa qa'iman maqami na tsaye da shi matsayi na fi tablighi amanati shaykh radiyallahu anhu a cikin isar da amanar shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu shi shekani na sashi na sheto ya wakilce ne a can kasar tasu tunda guraren kowane waje shehu ya riga ya naɗa wakilin sa wanda zai wakilta shi a wannan kasar wanata ya je ila haza tasrihi yace ba na bukata ma sai na sake bayyana wa mutane kowa ya san da haka kama annahu la yataju ilaihi kama yadda shi ma shekani baya bukata sai na sake jaddada masa wani cewa kai wakili na ne ko kai na'ibi na ne ko kai halifa na ne a inda kake a dama ya sani wa kaifa yasifu fil azhani shay'un idza tajanna haru ila dalili wa kaifa shay'un yasifu fil azhani ya za a yi ce wani abu yana inganta a cikin hankulan mutane ai idza tajanna haru ila dalili in dai rana ba ta bukata sai an yi an kafa mata hujja mana in rana ta fito ba wanda ba wanda zai je yana shela yana sanarwa mutane ku sani fa rana ta fito kowa ya sani ai da saboda haka ba wani abu wanda zai shiga cikin hankalin kowa ya san lalle shekani wa na'ibina ne wakilina ne ko mutumina ne khalifana ne wa kadhalika sayyidul hadi haka ma shehul hadi murtaniya da maulud fal wa sayyidi jok da sayyidi jok wa muhammadu nahawi da muhammadu nahawi al murtani wa sayyidi muhammadu muhammadu ibn al mushri da muhammadu ibn al mushri wa khulafa'u shaykh fi jayjiba akwai halifofin shehu tijani kamar su kamar su abdullahi jayjiba Jaijiba sunan gari ne a cikin Murtaniya. Murtani ƙasa ne, to su kuma su Jaijiba su ga sunan kowa da gare sa. Akwai shi ne yake Muhammad Abdullahi, a fi Jaijiba, a Sheikh Muhammad Abdullahi, akwai halifofin Shehu a cikin Jaijiba, akwai a Sheikh Muhammad Abdullahi, wa fi Tandak, a cikin Tandak akwai Muhammad Ibn Muttalib, wa fi Tajanab, a cikin Tajanab akwai Abna'u Sayyidi, Muhammadi Sayyidi. akwai ƴaƴan Muhammadi Muhammadi nan wani bawan Allah ne aka yi can kafin Shehu mana ya jima bayan Shehu Tijjani da Lano khalifa ne ga Shehu Tijjani babba ne waliyi ne sosai Muhammadi suke ce masa Muhammadu suna sama Muhammadi ake ce masa faman akhadha an wahidin minhum bighairi wasilatin aw wasaida faka annama akhadha anni sai ce waɗannan da na lissafa duk wanda suka bawa wani abu ko kuma ya karba wajen wanda suka bawa ko ya karba wajen su kai tsaye ko ya karba wajen waɗanda suka waɗanda suka bawa ko waɗanda su suka sun ba su waɗanda ko suka je suka bawa wasu da haka dai komin ma'ana igiyar komin dadewarta ko kuma komin tsayinta to duk wanda ya karba daga wajen su ya sani fa ka annama akhadha anni kamar ya karba daga gare ni ne wani sheki kuma ya sani ya karba daga shehu tijani radiyallahu anhu fa kunu ikwana safa kuka zama ‘yan uwa ne tsarkakakku, ku zama ‘yan uwa na Allah kamar yadda Allah yake fara yin malmomin na ikwatun, la ta hasadu, kar ku yi hasada da junanku, wa la ta bangadu, kar ku yi ƙiyayya tsakaninku, wa la ta dabaru, kar ku juya wa baya, kar ku juya wa junanku baya. Wallahu yu allifu mai na ƙulubi a babu shekki radiyallahu anhu. Ina roƙon Allah Allah ya haɗa dukkan zukatan masoya shehu tijjani duk inda suke su zama zuciya ɗaya. innahu waliyu zalika shi ubangiji ko kuma annahu waliyu zalika shi ubangiji dai majiyin haka ne ma'ana zai iya hada dukkan mutanen shehu tijani duk inda suke suka su zama kamar zuciya daya wal qadiru alaihi ko ma Allah ma iko ne akan haka wa salam ibrahim ibn hajj abdullah tijani na'am yawa sai faslun ar-risalatu muwaffil 20 min al-wasaya wannan wasiqa ma za ta shika ita ce shikatun wasiqo guda 20 da cewa ya turo aka hada su anan ita ma dai wasiya ce sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin wassalatu wassalamu ala al-fatih al-khatim nasir al-haqq bil haqq sayyidina muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi humati shari'ati muhammadiyya fi kulli makanin wahin wa radiyallahu an sayyidina wa qudwatina sahibil maqam al-makin wal murshid an-nasir mu'in shi bayan yayi godiya wa Allah yayi wa annabi salati annabin nan wanda ya sifaita da wajen nasibofi alfatihu alkhatimu nasirul haqqi bil haqqi shine jagoran mu annabi Muhammadu fiyayyen manzanni gaba daya da alayensa da sahabbansa masu kiyaye shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane waje da kuma kowane lokaci Allah ya ƙara yarda ga shugaban mu kuma abin koyin mu shine maboshin matsayi tabbatacce mai shiryar da halittar Allah mai yawan nasiha mai taimakon halitta shine maulan mu shehu tijara jallahu anhu wa ba'du bayan wannan فهذه وصية نافية وإشارة ربانية جامعة إلى حضرة سيد فلان ابن فلان sai shi wannan wasiya ce mai amfani kuma shiryarwa ce shirye-shirye ne da yawa da wanda suka taho daga Ubangiji kuma wanda suka tattare komai da komai wannan ina tura wasiyar nan ina tura wannan shirye-shirye din nan zuwa ga hadarar jagora wane dan wane shi bai faɗi sunansa ba yace bayan shi kuma ila kafatil ikhwani da sauran yan uwa gaba ɗaya duk haifa makanu duk inda suke assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shehu yayi yayi gaisuwa yayi sallama yace yalihi al-ilamu bi anna bi anna allazi usikum bihi wa waqiduhu alaikum an ta'addu alaihi bi nawajizikum huwa hadha ad-din al-muhammadiyy wa huwa al-islam wal iman wal ihsan وهذه طريقة التجانية الأحمدية a ɗariƙatul ahmadiyyatul tijaniyatu sai ya ce sanarwa da abin da nake sanar da ku ina muku wasi abin da nake muku wasiya kuma nake karfafa ku akan sa kullum kuma nake so ku shi zama har da haƙori shine riko da wannan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yana da kashi uku yadda annabi ya sifaita shi akwai islam aikin gabobi daga sallah azumi zakka haji da sauransu akwai imani wanda yake cikin zuciya akwai ihsan kyautata mu'amala to waɗannan abubuwa guda uku sune shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma har yanzu ku rike wa hazi dariqatul ahmadiyatu ku rike wannan dariqa ta maulan mu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu wa zalika bil imani bi anna Allah wahid la sharika lahu shine mutum yayi imani da Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya wa huwa al wahid al ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah nan shine maɗayanci ma'ana shi shi kare ne al'ahadu kuma farda filo kenan as-samadu shine abin nufi Allah nan bai haihu ba ba a haife shi ba ko ba shi da wani wanda yake kama da shi shi shi kare ne wa huwa al-awwalu Allah shine farko wal akhiru Allah shine karshe wal zahiru Allah shine a bayyane wal batinu Allah shine a boye kowa da yanda Allah ya yi masa tajalli eh wani irin manzala sallama ko ma'ana ba wanda ya san awaliyar Allah sai shi ba wanda zai san akhiriyar Allah saboda babu awaliyar babu ita Allah ba shi da farko balle ya san farkonsa Allah ba shi da ƙarshe balle ya san ƙarshensa kuma Allah shine a bayyane wanda ya gane shi ya san Allah yana bayyane shi da kansa ya shawo ma kuma yana ma kuntum duk inda kuke yana tare da ku kuma shine a boye gashi kullu lalubawa ke ba a garin sa ba a samu sa ba a taba shi wa huwa bi kulli shay'in alimun Allah shine masanin komai wa anna muhammadan mutu ya yarda da haka ya yarda da Allah nan da waɗannan sifofi nasa ya san Allah yana ba shi da farko balle a a ce za a za a tunani yaushe ne ya fara Allah ba shi da ƙarshe balle a tunani yaushe ne zai ƙare kuma Allah nan shine a bayyane wanda duk yayi kokari zai gane yadda Allah yake da yadda ake gane Allah da sifofinsa da ayyukansa da sauransu kuma Allah shine a boye wanda kowa ba wanda ya isa ya ce ko ya ganci ko ya taba shi ko ya yi magana da shi duk babu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latiful kabir Allah nan da shine masanin komai wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mutu ya yadda annabi muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa khatamun nabiyina kuma annabin nan shine shikamakin annabawa ma'ana daga shi ba za a sake wani annabi ba yasa annabi Isa ma in ya dawo zai aiki da shari'ar manzo Allah ne ba zai dawo da addinin sa addinin sa ya wuce zamanin addininsa ya wuce kiristanci a lokacin da ya zo da ya zo da wancan addini amma yanzu in zai dawo zai dawo ne akan shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidul abd shi manzo Allah sallama jagora ne jagoran komai da komai kuma al abdu bawa ne na Allah in aka dangana annabi ga Allah bawa ne idan aka shirya Allah sauran halitta gaba daya annabi shugabanta ne nuruhu wa madaduhu a manzo Allah shine hasken Allah haka Allah ya ce kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin haske ya zo muku daga Allah saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurullahi ne wa madaduhu kuma shine madadi wanda yake karbowa daga Allah ya kawo halitta wa wujuduhu shine sanuwar Allah mana samuwar Allah ba a santa ba sai da aka samu annabi samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mutane Allah akwai shi almutasifu bi sifatihi annabin nan wanda ya sifaita da sifofinsa sai annabi shi yana da sifofinsa irin nasa wanda ba sa kama da sifofin mutane ba sa kama da sifofin Allah annabi kenan shi sifofinsa daban ne Allah yana da sifofinsa wanda halitta ba ta shiga ciki annabi Muhammad yana da sifofinsa halitta nan ma ba za ta shiga ciki ba Allah ne kadai ya san sifofin manzo Allah manzo Allah kuma shi kadai ya san sifofin kansa imdad imdadan minhu ta'ala madadi ne daga Allah shi annabi Allah ne ya yi shi kuma yake ta ƙara shi ta'ala ubangiji madaukakin sarki ta'ala lahu imdadan minhu ta'ala lahu madadi ne shi Allah minhu daga gare shi ta'ala madaukaki lahu ga annabinsa Allah ya yi madadi madadin daga Allah kuma ya tura wa annabinsa lahu shine lahu mana ilaihi zuwa ga annabin kenan sallallahu alaihi wasallam bi mahadi karamihi da tsantsar karamcin Allah wa sab'i mahabbatihi lahu da kasancewa Allah yana son annabi fiye da yadda yake son komai ko kuma ma kamar yadda shehu ya faɗa a wani a wani littafin sa sirrul akbar ya ce ai Allah kan ma annabi kawai yake so eh kowa duk wanda yake neman Allah haka Allah ma kuma yace in kuntum tuhibbuna Allah fatabi'uni yuhibbukum Allah shi Allah dai yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda yana son annabi da sauran halitta kuma kowa ya so annabin yana son kawai Allah ya so shi amma Allah ku duk soyayyarka ga annabi zaka samu soyayyar Allah gorgoro soyayyarka ga annabi amma soyayyar da Allah yake wa annabi shi kare ne ba wanda za a ba wannan soyayyar duk yanda kake son annabi ba za a baka irin soyayyar da Allah yake wa annabi ba sai dai a dauki iya gorgodon karfin soyayyarka ga annabin a baka abin da za a baka fadlan minhu wannan farala ce mana kyauta ce daga Allah wa karaman kuma baiwa ce daga Allah ya ba wa annabinsa ya yi shi ya mai da shi shine masoyinsa yake ba shi komai yake ta ƙara shi ba wanda yake ya san shi sai Allah ba wanda yake ƙara shi sai Allah sallallahu alaihi wa sallam wal imanu bihi sallallahu alaihi wa sallama yatadammalu al iman bi jami'il anbiya wa rusul alaihi salatu wa salam imani da manzo Allah sallama yana kunshe da imani da dukkan annabawa idan mutum ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama to ana nufi ya yi imani da dukkan annabawa da zai ware annabi ɗaya ce banda shi to ana annabi ma bai yi ba wa rusuli manzanni mutum ya yi imani da manzon sallama to ya yi imani da dukkan manzannin Allah alaihi salatu wassalam wa kulli wa kulli ma ja'u bihi kuma mutum ya yi imani da duk abin da annabawa suka zo da shi mutum ba zai ware komai ba walaysa ala allahi bi mustankarin an yajma al'alama fi wahidi ai ba abu ne wanda ake inkarinsa ga Allah ba, Allah ya tattara halitta gaba ɗaya ya saka a cikin mutum ɗaya, kamar yadda yawa annabinsa, duk halittar gaba ɗaya Allah ya dunkule ya maida ita manzo Allah. Saboda haka manzo Allah nan shi kullu ne, huwal kullu minhul kullu bannan wa zahiran. Fa bahru siwahu ma lana fihi mashrabu. Annabin nan shine kullu komai in ka ce annabi to duk halitta ka tara ta ciki. in ka rarraba halitta komai zai zama yadda yake. Amma in ka tara ka dauki annabi sun sallama ka ambace shi to karwa ka ambace kowace halitta in kana so ko duk halitta tana cikin sa domin daga gare shi take a dalilin sa ma aka yi ta ba don annabi ba Allah ba zai halitta ba Allah ba ruwan sa da ya halitta annabi da kawai ya ishe shi to saboda ya girmama annabin nasa kowa kuma ya san annabin ya sa Allah ya halitta sauran halitta saboda haka kowa yana samun matsayi da madadi wajen Allah gwargwadon sanin annabi da sanin matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam وأن شيخ سيدي أحمد تجاني رضي الله عنه وارث رسول الله وخليفته ومدده الساري ومدده الساري سره إلى جميع الموجودات في العوالم العينية والغيبية من الأزل إلى الأبد كما هل ينظم تويا يدا shugabanmu shugabana cewa Ahmad Tijani radiyallahu anhu magajin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma khalifan manzon Allah ne kuma madadin annabi ne shi ba inda yake karba ba inda yake sha sai wajen manzo Allah sai sa kowa ma sai da jani baya sha wajen kowa wajen manzo Allah yake sha asari sirruhu wanda sirrinsa kuma gashi ya tafi ila jami'il mawjudat zuwa ga dukkan halitta yadda annabi sallama ya bashi yake shayar da komai shi yake yake shayar da mana yake karba daga annabi haka shi kuma yake miƙa wa dukkan halitta kowa ma ya samu daga wajensa a cikin halittun Allah waɗanda ake gani da waɗanda ba a gani su ne ainiya da gaibiya eh awalimin ainiya su ne halittun da ido zai iya gani zuciya za ta iya tunani hankali zai iya fahimta gaibiya kuma halittar da Allah ya yi wasu halittun ma da Allah ya halice su ko sunan su ba faɗa ba balle wani ya tunanin su babu su a cikin tunanin mutane babu su a cikin zuciyar mutum babu su a- balle a ido babu su kawai Allah ne ya san kayansa amma kuma suna nan halittu ne kamar yadda ah, yanzu ƙasar da muke takawa na ai abin da yake kan doron ƙasa muke gani amma in ka ƙure ƙasar mu innan da muke takawa tsakaninta da ƙasa wa- eh, ta ta shida kenan wannan tamu ta bakwai ce akwai guda shida a ƙasa sai in ka in da za ka tona ka ƙure wannan tamu to kafin ka je kan waccan ma- mai bin tamu kenan ta shida a ƙasa wanda take bin wannan halittu ne a a kansa a kanta ita ma kuma halittun waye taɓa zuwa ya gansu halittu ne iri iri ga sunan su ma suna nan daban-daban haka ita ma inda za ka ɓoye ta ita ma ka tona ta ka je ka kai ƙarshen ta to kafin ka kai ta ƙasa da ita ita ma halittu ne haka ta ƙasa da ita ma haka har har guda bakwai ne kuma ƙarƙashin nasu ma in ka ƙara halittu ƙasai guda bakwai ne ƙarƙashin ƙasan guda bakwai gaba ɗaya nan ma halittu ne kuma ƙarƙashin waɗannan halittun ma wasu halittu ne kuma ƙarƙashin waɗannan ma wasu halittu ne saboda haka ilimin Allah ne kawai a zube ba wanda ya sai ƙure ya ce a ai iya kaza shi ne ƙarshen halitta ko a ƙasa ko a sama sai sa halittun ƙasa ba wanda ya san su sai Allah suna kan ikon Allah halittun sama ba wanda ya san iyakacin su iya sama inda za ka yi sama ina ne ƙarshen sama babu sai Allah ne ya san kayansa da za ka yi ƙasa menene ƙarshen ƙasa babu Allah ne kare ya san kayansa masu akwai kashifai wanda Allah yake nuna musu wasu daga cikin halittu sukan gane kamar yadda suke faɗa akwai in aka ƙure ƙasai guda bakwai nan gaba ɗaya ƙarƙashin su akwai bujumi har suna cewa wannan bujumin sunansa bahamutu to wannan bujumin a kansa ƙasai guda bakwai din suke gaba ɗaya su haka cewa sandan ya faɗa a cikin majalisinsa ya ce wannan bujumin ce ke ɗauke da ƙasai ɗin gaba ɗaya su ma'ana wata halitta ce Allah ya yi kaman surar bujumi kuma ƙarƙashin wannan bujumin shi wasan da shi shi ga bujumin yana take akan wani kifi ne shi kifin suna ce masa barhutu to wannan kifin shi kuma yana cikin wani ruwa yana yana cikin wani kogi ne kogin yana da ruwa to shi wannan kogin shi ah, shi kuma yana shi yake ɗauke da wannan kifin shi kuma shi suke ce masa ma'ul hayati ƙarƙashin wannan kogin shi ko kogin an ɗora shi akan iska wannan iskar ita ake ce mata rihul ahmar ko kibrisul ahmar to ƙarƙashin iskar kan sai Allah ne ya san menene tabaraka ta'ala to shi ah, to saboda haka shehu tijara da lawan madadin manzo Allah ne wanda sirrinsa yana tafiya a cikin dukkan halittun Allah waɗanda ake gani da waɗanda ba a gani to haka kuma in kai saman ma in ka gure sammai guda gaba ɗayan su zaka je ka samu wasu halittu nan ma ba iyaka su kursiyu al'arshu waye waye duk suna nan daga al- daga al'arshin ma sama da al'arshin ma akwai halittu duk na Allah ne ko halitta ko ko wani ikon Allah duka dai ma'ana ilimin Allah shi baya gurwa ba yanda za a yi hankalin ya ce ya dau- ya ɗauka domin ba abu ne da aka halice shi akan hankali ya san shi ba ko ilimi ya san shi shi yasa ilimin Allah nasa ne shi kadai ilimin manzo Allah nasa ne shi kadai shi yasa ilimin Allah da yake shi ba shi da iyaka Allah yake gaya wa annabin sai ya ƙara masa ilimi wa qur rabbi zidni ilma ya ubangiji ka ƙara mini ilimi kullum Allah yana ƙara wa annabinsa ilimi a cikin ilimin Allah shi annabin ba zai gure ilimin ilimin Allah ba shi kuwa annabi ba a gure ilimin sa shi ma manzo Allah sallallahu alaihi ilimin sa ba wanda ya sai shiga ba balle ya gure eh ba a shiga ma cikin ilimin balle ya gure duk abin da kake yi kana kan zahiri ne akan abin da eh, aka dan sanar da kai gwargwadon abin da Allah ya kaddara mutum zai samu amma ilimin manzo Allah ba wanda ya sai ya shiga hatta bayin Allah bayin Allah burubai din nan da Allah ya yi guda shida Maulana Mushe Tijani ya zama shine ya zo ya rufe ya rufe matsayin ya rufe ya rufe matsayin irin su Abu Hasan Shazali irin su Abdul Qadir Jailani irin su Ibn Abi Al-Hatimi irin su Imam Al-Junaidu irin su akwai hadda Muhammad Al-Busiri ba Abu Hasan Al-Basri to wasu suna hadawa hadda Muhammad Al-Busiri wanda ya alburdan nan to wa'annan mutum shida to su ne ƙarshen qurbaniya kafin Shehu Tijani to din kowa akwai inda matsayinsa ya tsaya dukkan suna tafiya ne akan wani matsayi ko kuma wani haske suke tafiya da shi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa iya iya irin hasken da aka bashi hasken da aka ba su suke tafiya kai suna tafiya ne akan hasken zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hasken zuciyar kowa wani kawai da da ya hangi hasken da garin ya kare shikenan sai aka dauke shi wani kuma ya dan shiga ya zo har ƙofar shi ma aka ɗauke shi wani kuma har ya fara shiga zai shiga hasken aka ɗauke shi wani kuma har ya shiga cikin hasken aka ɗauke shi kamar sai da bukar jelani da ake cewa dukkan su in ka cire in ka cire shehu tijani to ba kamar sa to shi ma da ya dan fa shiga domin ibnu arabil hakim yana faɗa cikin fatawa makkiya yace shi da bai yadda ba ana shiga cikin zuciyar manzo Allah ba sai da ya tsinci kansa a ciki to kaga sai ana shiga kenan to shi abdulkadir jelani shine ya shiga da ya shiga cikin wannan hasken ya dan fara shiga hasken mana inda inda aka nuna masa aka raba shi kaman kashi uku misali sai ya shiga ya samu kaman kashi daya to wannan kashi dayan da ya samu kawai sauran hasken gaba kawai shine ya kona shi shi ma ya tafi to hatta annabawa da manzanni haskensu suna karɓa ne daga hasken manzo Allah sallallahu dukkan su ba wanda ya gure hasken manzo Allah shi yasa ma annabawa yadda suke kowane annabi in dai annabin Allah ne ko da ba aike shi ba in ka tattara makaman halittar Allah gaba ɗaya ka shirya annabawa ka shirya annabawa ka shirya shehu tijani sai ka tattara makaman halittar gaba ɗaya annabin Allah guda ɗaya wanda ba mursali ba duk ya ya ninninka su fiye da miliyan guda miliyoyi makai. To haka suke har a dawo kan ulul azmi. Ulul azmi akwai annabi Nuhu, akwai annabi annabi Musa, annabi Isa, annabi Ibrahim kafin ka zo wajen manzo Allah sallama. To hasken annabi Nuhu duk waɗancan annabawa ba san shi ba. Duk sauran manzanni, a manzanni tukuna shi da mun ce annabi ne ba manzo ba, to shi annabi ba manzo ba, shi ya fi dukkan halitta haske. sannan wanda ake ce masa rasulu mursali manzo shi kuma duk ya tattara duk hasken annabawan da ba mursalai ba shi kuma haske sa da za a tara annabawa gaba ɗaya su wanda ba mursalai ba haske su gaba ɗaya sun ɗiba mana da za ka haska hasken mursali ɗaya to zai iya ɗauke hasken duka waɗancan annabawa haka in ka dawo cikin ulul azmi su kuma kowane mutum ɗaya cikin ulul azmi zai iya ɗauke hasken annabawa gaba ɗaya da matsayinsa. To da haka har a zo kan annabi Musa, da annabi Nuhu haskensa, hasken annabi Isa yana sama da shi, hasken annabi Musa yana sama da hasken annabi Isa, hasken annabi Ibrahim yana sama da hasken annabi Musa. Ma'ana dai kowa yana da irin nasa matsayi. To, idan aka shiga, ma'ana annabi Ibrahim ba shi ne su gaba ɗaya ba. shi yafi kowa cikin annabawa da mursalai to annabi ibrahim nan da matsayinsa da komai da za ka dangana shi da matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to annabi ibrahim ba wai a duniya ko a lahira ba har abada ba zai kai inda annabi ya fara ba inda manzo Allah ya fara annabi ibrahim ba zai kai wajen ba har abada duk marayin da yake samu to saboda ka ilimin Allah da sirrin Allah sai Allah Allah ka girmama shi kawai kuma ka bi shi ka samu lafiya eh shi Allah ba a gure shi sai sa ba ruwansa duk yanda ka zauna da shi haka za ku zauna in ka ce za ka bi shi yadda yake so sai ku tafi lafiya abinda kake zai ta kawo maka inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah hanya biyu yayi yace ga hanya mai sauki zaka iso inda mana zaka iso ne ga hanya mai zafi mai tsanani ita ma zaka iso ne amma dole ne kake so kai ka zaba kawai ka hau to duk hanyar da ka hau in hanya mai saukin ka hau za ka yi ta tahowa yana haɗa ka da falalolinsa in ka je ka ga wannan farala in ka wuce ta gaba ta fi wannan ya haɗa ka da arziki daga wannan arziki zuwa wannan ya haɗa ka da wannan ni'ima daga ita zuwa waccan haka za ka yi tayi haka za ka yi tayi har ka sadu da Allah in kuma ka dauki haraka ɗaya hanyar ita ma ta Allah ce hanyar zafi ce ta kuma hanyar bala'i ce ita kuma in aka mutum ya shiga wannan bala'i ya ƙare zai shiga bala'in da ya fi shi gaba ma bala'in da ya fi wannan da haka har ya saru da Allah to shi Allah ba ruwansa da saboda haka kowa shi zai zaɓa wa kansa yadda zai saru da Allah har hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce mai mai ludufi mai ni'ima mai farara hanyar shaydan ita ce bala'i da masifa to duk abin da mutum ya zaɓa ba shi kenan ba idan mutum ya zo duniya misali sai ya zo duniya ya zauna shi kullum ko abin da aka ce masa zai shutar shi yake ci sai na zai samu lafiya wannan ciwon bai warke ba wancan zai zo saboda shi yake jawo su idan ko mutum kullum yana cikin ƙoƙarin tsantsani mana yana ƙoƙarin kare kansa daga abin da zai jawo ciwo sai ki sai zauna lafiya to shine min al-azali daga azal azal shine wanda ba shi da farko ba a sani ba ba wanda ya sanci azaliyar Allah ilal abadi har abadiyar da Allah yake faɗa duka dai in dai halitta ce daga farkon halitta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake bada abin da yake bayarwa Shehu Rijani kuma shine annabin ne ya bashi kuma shi yake tsarawa abubuwa madadi almutasif bi sifati mawruthihi shi shehu jani ya sifaita da sifofin wanda ya gada ya gaji manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah sai ya bashi iya abin da ya bashi shi kuma a ciki yake bawa duk abin da yake bayarwa imdadan minhu sallallahu alaihi wasallam lahu madadi ne daga gare shi shi shehu jani daga kai annabi sallallahu alaihi wasallam lahu ga shehu jani madadi ne manzo Allah ne yadda Allah yake bawa annabi sallallahu alaihi wasallam haka annabi kuma yake bawa shehu tijara da laro ma'ana a kamar da ake faɗa Allah tabaraka ta'ala duk abin da yake da shi ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bar ya bar sunansa daya sifar sa daya ya bar sunansa Allahu Allah nan banda shi babu ba wani wanda ake ambaton Allah Allah shi kare ne Allah Allahntakan Allah da da sunan Allah Allahu ba wanda zai shiga ciki saboda haka ko takwara ba a wasa sai da ce Abdullahi sai da ce bawan Allah ba wanda ya isa ya haifi ɗansa ya ce sunan ɗan Allahu ya yi mana ya gani. Ana kiran sunan yana mutuwa, ya ƙare. Da saboda ka ya riƙe allantakar har annabi ma bai san allantakar mana baya baya shiga cikin allantakar Allah. To, abubuwan da Allah ya ba wa manzala sallallahu alaihi wasallama haka manzala shi kuma ya ba wa shehu tijani sufofinsa gaba ɗaya sai ya bar annabtansa shehu tijani ba annabi ba ne. Katimul katimul anbiya'i annabi ne shi kare saboda haka wannan matsayi na manzo Allah sallama na shugabancin annabawa ba wanda ya same shi sai shi har annabawa ma ba samu ba shi kare ne matsayin sa ne sannan shi kuma shehu dijani abubuwan da annabi ya bashi haka ya miƙa wa shehu Ibrahim radiyallahu anhu sai ya bar shi ma suna ɗaya shi kuma shi kaɗai ne katimul auliya'i babu wani shi kamar waliyai sai shehu dijani eh ba wanda zai samu wannan sunan sunan sa ne shi shi kare ya ka abin yake tafiya tafaddulan min hadratihi sallallahu alaihi wasallama kyauta ce daga fadar annabi daga halar manzo sallama yake bada kyauta zuwa ga halar shehu tijani shi kuma annabi wa min hadratil wahibil mannani daga harata mai kyauta mai baiwa dinnan Allah tabaraka ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da duk abin da yake bayarwa duk wanda ya samu daga Allah ne amma yana bawa annabinsa ne in ya bashi shi kuma annabi ya bawa wanda zai bawa zalika fadlullahi yuti man yasha fadlan Allah ne Allah ne yake bada ita ga wanda ya ga dama wallahu zul fadlil azim Allah ma bashi fadla mai girma ne haka Allah ya fada cikin Qur'ani yana da yawa alhamdulillah sai mu kwana na saboda wasiƙa tana da yawa sai mu tashi wa majmu'ul awliya wa baharuhum alhamdulillah alhamdulillah alilmu indallah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين